واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في جميع أموركم وبالشكر على جزيل نعم الله عليكم التي لا تعد ولا تحصى قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتفقهوا في امور دينكم والعمل بما يقربكم الى الجنه ويباعدكم عن النار وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله والله غفور رحيم ايها المسلمون إن الأمطار ونزولها على الأرض وما فيها من المخلوقات من أجل نعم الله تعالى على عباده وفي ذلك أيضا وفي ذلك أيضا عبرة لأولي الألباب فبالماء الذي نزل الله من السماء أحيا كل شيء قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميته ونسقيه مما خلقنا انعاما وانسيا كثيرا وقد ذكر سبحانه وتعالى بهذه النعمه في كثير من الايات ممتنا لهم ومذكرا لهم بما فيها من النعمة قال جل شأنه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير أيها الإخوة الأعزة وهناك أحكام وآداب ينبغي لكل مسلم أن يراعيها فيما يتعلق بالمطر من الأحكام ومن الأحكام فيما يتعلق في باب العقيدة أن الله هو الذي تفرد بنزول الغيث عن عباده متى شاء وكيف شاء نعمة منهم وإحسانا إليهم فلا يجوز أن ينسب إلى غيره فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن به وكافر به فأما من قال ممطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن به كافر بالكواكب واما من قال ممطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب بالكوكب كافر به متفق عليه ومن الاحكام المتعلق بباب العقيده ايضا ان فيه ان في نزول المطر دليلة واضح دليل واضح على شدة الفقر إلى الله تعالى وكمال قدرته إليه فأنتم أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في كل شؤونكم وأحوالكم لا تست... لا تستغنوا عن فضله ورحمته قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون وقال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في أمور كلها أي في كل أهوالكم في نزول المطر من السماء وبالتفاء به وفي الإمساكه إلى الأرض قال جل شأنه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وما فأسكناه في الأرض وإنا إلى ذهب به لقادرون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يهبنا التوفيق والإكلاس والصلال في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله على إحسانه وشكر له سبحانه وتعالى على جزيل إنعامه علينا ثم الصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهده وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ya ku bayan Allah ine mana wasiya da ni kaina ga baki da da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka cikin dukkan al'amuranmu na bayyane da waɗanda suke a ɓoye ina sake yi mana wasiya da gode ma ni'imomin ubangiji da ya ni'imta a kanmu waɗanda ba za mu iya ƙididdigewa ba kamar yadda shi Allah yake cewa da za ku iya ba za ku zauna kuna lissafa ni'imomin da Allah ya yi a kanku to ba za ku iya ƙididdigewa ba to muna gode ma Allah a bisa ni'imomin da ya yi mana waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba sannan ina yi mana wasiya da cewa lallai mu tashi mu koyi addininmu kowa ya tashi ya binciki kansa ya tabbatar da cewa yana yin addinin nan a bisa ilimi kuma yana yin sa ne da zimmar Allah ya tseratar da shi daga azabarsa ya kai sa zuwa ga rahmarsa idan rayuwarsa ta ƙare al'amura suna ta canzawa abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa ga waɗanda suke musulmi a cikin wannan rayuwar tamu babu abin da zai fitar da mu a cikin wannan matsaloli namu da wasu wasi da ruɗani da shakka da ake ta jefawa a cikin zukatan musulmai illa su tashi su nemi ilimin addini ilimin kuma wanda yake tatacce wanda babu gurbata a cikinsa zuwa ga waɗanda suke malamai waɗanda suke rabbaniyun waɗanda allah suke nufa da aikinsu ba duniya ba lalle kowane ɗaya daga cikinmu ya ƙoƙari ya ga yana yin aiki irin aikin da zai kusantar da shi zuwa ga aljannar ubangiji sannan kuma ya nesantar da shi zuwa ga azabarsa hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana bushara ga dukkan waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai a bisa hasken wahayi da kuma hasken annabtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana bisa sunnarsa allah yana ce masu ya ku waɗanda kuka yi imani hakika in kuka ji tsoron Allah ubangiji zai sanya maku mafita a rayuwarku ta duniya sannan kuma ubangiji zai kankare maku ƙananan kurakuranku sai Allah ya gafarta muku kuma sai ya shigar da ku aljanna Allah ka shigar da mu a ciki ya ku taron musulmi ku sani lalle hakika saukar da ruwan sama saukarsa da Allah yake yi da ainihin wato kawo shi a zamansa na ruwa mai ni'ima zuwa ga bayi da saukar da shi a bayan ƙasa da abin da ke cikin ƙasar na halittun da Allah ya ɗaiɗaita a ciki wannan duka yana daga cikin ni'ima wadda Allah ta'ala yake tabbatar da ita zuwa ga bayinsa saboda haka ne kuma dalilai ne saukar da ruwan saman nan da rayar da halittun da ke bayan ƙasa wannan dalili ne wanda yake a fili wanda yake nuna kaɗaituwar Allah ta'ala shi kaɗai amma ba kowa ne ke hankaltuwa ba sai mutane waɗanda suke da hankali da kuma lura ya ku bayan Allah ku sani cewa saukar da ruwan saman nan wanda Allah yake yi daga sama da wannan ruwa ne ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya rayuwar dukkan komai a bayan ƙasa wato kowane irin abu da ke rayuwa a cikin ƙasa yana buƙatar ruwa domin da ruwan ne yake rayuwa shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana cewa mun saukar da ruwa daga sama don ya zanto rayuwa ne ga dukkan halittu ga baki ɗaya Allah ya ce mun sanya ruwa ya zanto rayuwa kowane abu tana cikinsa ba abin da zai iya rayuwa in ba tare da ruwa ba allah ce shin ba kwa yin imani ne a wani wurin allah ta'ala ke cewa mun saukar da ruwa daga sama ruwa wanda yake mai tsarki wannan ruwa mun saukar da shi ne don mu rayar da wata ƙasa wadda take busasshiya sannan kuma mu shayar da shi zuwa ga wata halittar mu sai allah ce wannan ruwa ni'ima ce wadda take mai yawan gaske zuwa ga bayi sai dai da yawan bayi ɗin suna manta irin waɗannan ni'imomi hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambaci saukar ruwan sama da cewa ni'ima ce a wurare da yawa a cikin ayoyinsa don allah ta'ala ya tunasar da bayi zuwa ga ni'imar da ya masu sannan kuma ya ƙala tuna masu su koma zuwa gare shi domin shi kaɗai ne mai saukar da ruwa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa shin baka gani ba ne kai mai karatu ko wanda ake karanta ma alkur'ani lallai ubangiji shi ke saukar da ruwa daga sama sai a waye gari wannan ruwan ya shiga cikin ƙasa sai ƙasar ta fitar da tsirrai mabambanta wajen ɗanɗano mabambanta wajen kala amma tare da cewa kuma ruwan guda ɗaya ne allah ta'ala yake cewa lallai ubangiji ya kasance na ɗifin mai tausayi ne khabirin kuma mai ba da labari ne ya ku taron yan uwana musulmi masu daraja akwai hukunce-hukunce waɗanda suke masu tarin yawa da kuma ainihin ladubba waɗanda suke masu tarin yawa wanda malamai ba su ƙasa a gwiwa ba suka yi kaito mana cikin abin da ya ratayu daga saukar ruwa shayar da ruwa da saukarsa da abin da ake son bayi su kiyaye lokacin da ruwan yake sauka domin rahamar ubangiji ta sake tabbata a gare su yana daga cikin hukunce-hukunce a yau za mu ambaci guda biyu kadai daga ciki sai mu ci gaba a wani lokacin da ladubban da suka shafi saukar ruwan sama yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda ake so bayi su yi imani da su kuma su yarda da su cikin abin da ya shafi saukar da ruwan sama a cikin abin da ya shafi babin aƙida wajibi ne kowane ɗaya daga cikin musulmi ya sani cewa Allah shi kadai ne ya kadaita da saukar da ruwa daga sama zuwa ga bayinsa a lokacin da Allah ya ga dama sannan kuma ya saukar da shi a inda ya ga dama wannan wajibi ne kowane musulmi ya kudurce haka a cikin zuciyarsa ba wata shi ne ke sa Allah ya ruwa ba ba kuma hasashe ne ke kawo ruwan sama ba kamar yadda ba iskar da gajimaran su ne suke saukar da ruwan saman ba a'a Allah ne da ikonsa yake saukarwa wannan ɗaya ne daga cikin babin aƙida yana ɗaya daga cikin tauhidin rububiyya bayi su yadda cewa Allah shi kaɗai shi ke da ikon ya saukar da ruwan sama a lokacin da Allah ya so ya kuma zubar da shi a inda Allah ya so ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya tabbatar da wannan Allah ta'ala yake cewa wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha shi Allah shike saukar da ruwan sama a lokacin da ya so zuwa ga bayinsa wannan duka ihsani ne da kuma tabbatar ni'imarsa zuwa ga bayi saboda haka baya halatta a karkatar da saukar da ruwan sama zuwa ga wata ko taurari ko hasashe ko yanayi wannan duka baya halatta ga wanda ya imani zuwa ga Allah Allah shi kadai ya kadaita da ilimin saukar ruwan sama shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka ya ambace shi lokacin da yake magana akan makullan gaibi guda biyar Allah ta'ala yake gaya mana cewa inna Allah indahu ilmu sa'a sai Allah ya ce wa yunazzilul ghaib Allah shine ya ban makansa ilimin yaushe kiyama za ta tsaya ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya kamar yadda ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya wa yunazzilul ghaitha sannan kuma ka ubangiji shine ya ban makanar sanin kansa yaushe ne zai saukar da ruwan sama lalle akwai alamu waɗanda in sun bayyana bayi za su yi murna su sai tsammanin cewa lalle eh watakila ubangiji zai mana ruwa to amma zuciyarka ta kudurce cewa kuma waɗannan alamun ko da ka gansu ba su ne ke nuna tabbatuwar cewa lalle allah ya ruwan ba a lokuta da dama alamu za su bayyana amma sai ka ga kuma allah ta'ala ya tafiyar da abin da ake gani na alama ba tare da ruwan sama ya sauka ba haka abin da ya shafi 'yan waiza fakos za ka ji a kowane lokaci mutane har suna cewa yau za a yi ruwa gobe ba za a yi ruwa ba in ka tambayi mutum sai ya ce ai 'yan waiza fakos sun ce yau waje kaza da waje kaza ne za a yi ruwa duka wannan bai kamata a ce musulmi ya mai da shi shine ginshiki wanda zai rika tunanin saukar rahamar ubangiji ba a'a ya mai da shi wasu alamu ne wasu dabaru ne da kuma lissafe-lissafe wanda an iya canka daidai an kuma in iya yin kuskure bawan allah ya kudurce a zuciyarsa cewa wannan haƙƙi ne na allah sanin yaushe zai sauka a ina zai sauka kuma gwargwadon guda nawa zai sauka bayan allah ku sani haƙiƙa ya inganta a cikin hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah magwayi da ɗaukaka yana cewa bayina sun waye gari wasu daga cikin bayina sun waye gari suna masu yin imani da ni cikakken imani wasu kuma sun waye gari suna kafirce ma ni'imata sai manzo Allah ya ce Allah ya ce amma waɗannan waɗanda suke sun yi imani da ni wanda suka waye gari suna masu imani da ni su ne waɗanda suka waye gari suna cewa yau an yi mana ruwa da rahamar ubangiji da kuma arzikinsa da falalarsa yau mun tashi a cikin ni'ima garinmu ya yi sanyi maza Allah ya ce to waɗannan su ne suka yi imani da Allah waɗanda suka kafirce ma taurari da masu kirgado amma waɗanda suka wayi gari suka ce yau an yi mana ruwa saboda august ne ya tsaya ko saboda ba mako ce ta tsaya ko iwa akwai wasu taurari da ake amfani da su idan damina ta tsaya waɗanda ake cewa su ne waɗanda ke yin ruwa a wancan lokacinsu na jahiliya haka ma nan a cikin ƙasar hausa a wasu wurare za ka ga masu bugun alƙaluma duk suna lissafa kwanakin damina kowane tauraro suna ba shi ainihin sati biyu za a ce wannan tauraron ya kama mai yin ruwa ne wannan tauraron a farkonsa ne ake yin ruwa a tsakiya ba a yi wannan tauraron a ƙarshensa ne ake yin ruwa a farkonsa ba a yi wannan tauraron gaba ɗaya ake yin ruwa ko wannan tauraro ne wanda gabaki ɗayan safari ne a cikinsa to dukkan wanda ya wayi gari yana mai itikadin cewa a yi an yi ruwa saboda irin waɗannan tauraro kaza da kaza ya kama ko saboda watan ogos ya kama ko saboda 'yan weather focus sun gaya mana cewa eh yau za a yi ruwa sai aka wayi gari mutum yana cewa an mana ruwa saboda kaza da kaza maza Allah ya ce Allah ya ce wannan ya kafirce mani kuma ya yi imani da taurari Allah sauki ya ku bayan Allah ku sani wannan hadisi tabbatacce ne bukari da muslim su ruwaito shi yana daga cikin ainihin hukunce-hukunce wanda suka ratayu akan abin da ya shafi wato babin aƙida dangane da ruwan sama mu sani cewa hakika saukar da ruwan saman nan dalili ne wanda yake bayyananne da ke nuna cewa lallai hakika mutane wato talakawa ne na hakika zuwa ga rahamar ubangiji bayi suna da talauci kwarai da gaske wajen su nemi rahamar ubangiji su koma su rusuna zuwa ga girman ubangiji domin allah ya saukar da masu da ruwa lalle mu sani ya ku taron dandazon musulmi da mutanen duniya ga baki daya dukkaninmu mabukata ne zuwa ga fallar ubangiji dubi yadda yanayi ya canza kowa ya koma cikin hayyacinsa saboda saukar ruwan sama su ashe bayi suna da bukata cikin dukkan al'amuransu su koma zuwa ga ubangiji domin ba za su iya wadatuwa ba ga falalar ubangiji da kuma jin kansa dukkanin mutane suna bukata zuwa ga falalar ubangiji da kuma rahamarsa allah ta'ala yake cewa ka ba su labari mana shin wannan ruwan wanda suke ɗauka suna sha wanda suke kwankwada suna jin daɗi a antum anzaltumuhu minal muzni shin su ne suke saukar da ruwan daga cikin gajimaran ko kuwa mu ne muke saukar da shi ansar guda ɗaya ce allah shi ne kaɗai ke saukar da ruwa daga gajimarai allah ce launa sha'ula ja'allahu ujajan da mun so da mun mai da wannan ruwan da suke sha ya zanto gishiri-gishiri Allah ya ce falaula tafakkahun to dan me ba za su yi tunani akan haka ba Allah cikin wata ayar yake cewa wa arsalnar riyaha lawaqiha kana ganin kai mai karatu ko wanda kake wato kake ganin yadda yanayi yake Allah ya ce mu ne ke aiko da iska tana mai hura gajimarai zuwa wani lokaci sai Allah ya ce fa anzalna minas sama'i ma'a sai mu saukar da ruwa wanda yake mai tsarki fa asqayna kumuhu sai mu shayar da ku wannan ruwan wama antum lahu bikhazinin ai taskar ruwan ba a hannunku take ba a hannun Allah take ashe kenan bayi suna bukata su koma zuwa ga Allah ya ku mutane hakika gabaki ɗaya mu talakawa ne zuwa ga ubangiji mabuwayi da ɗaukaka cikin dukkan al'amuranmu cikin saukar ruwan sama cikin saukar arziki cikin saukar abin da duk bawa yake bukata a rayuwarsa yana da bukatar komawa zuwa ga Allah haka yana da bukata bayi ga baki ɗaya mabukata ne zuwa ga Allah cikin ainihin in Allah ya saukar da ruwan to kuma ruwan ya zanto mai amfani bayan haka kuma suna da bukata in Allah ya saukar da ruwan to idan na amfanin ya ta aka yi amfani da shi kuma wanda baya da amfani sai ya shiga cikin ƙasa idan bukata ta zo kuma sai a fitar da shi Allah ta'ala yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'a mu ne muke saukar da ruwa daga sama bai kadarin daidai gwargwadon bukatar bayi bayan bayi sun yi amfani da shi cikin sha cikin girki cikin shayar da shukar su cikin ainihin amfani da gonakinsu da tsirransu da suke yi abin da ya yi saura ɗin kuma sai Allah ya ce fa askannahu fil ard sai mu taskance masu shi a cikin ƙasa Allah ce wa inna ila ala rahabin bihi da qadirun lalle hakika mu masu iko ne akan mu tafiyar da ruwan idan mun ga dama sai Allah ya saukar da ruwan sai ruwan ya zanto ba mai amfani ba sai zanto mai ambaliya Allah ka kiyaye mu in Allah ya ga dama sai ya saukar da ruwan ya zanto gishiri gishiri kaga in ruwa ya zama gishiri gishiri gaba zai kashe tsirrai gabaki daya in Allah ya ga dama sai ya saukar da ruwan ku yi amfani da shi din amma idan ya tafi ƙasa kuma sai ya yi nisan da ba za ku iya haƙa ku nemo shi ba wannan duka ni'ima ce ubangiji ya yi mana ta yadda zai saukar da ruwan mai amfani da shi bai mai da shi gishiri gishiri ba ta yadda kuma ubangiji zai saukar da ruwan sai ruwan ya shiga ƙasa sai a taskance shi lokacin da bukata ta kama sai a tona sai a ebo shi yanzu ka duba sabuwar fikira da ta zo ma al'ummar mu wannan duka ni'ima ce daga ubangiji mabuwayi da ɗaukaka idan aka toshe nan sai nan ya buɗe wannan yana nuna girman arzikin ubangijinka da falalarsa ka duba hikima da allah ya kawo ma al'ummarmu yau ya koma cikin kowane season idan ka duba amfani ake samu a cikin ƙasa arziki ne ake ta fitarwa dubi yadda ake fitar da arzikin shinkafa nan a wani wurin da ka ɗan tona mita goma sha biyu kawai sai ka ga ruwa ya fito cikin tsananin rani fa a cikin fako sai amfani da wannan ruwan sai a yi harvestin sai a fitar da amfani ka wani duk yana nuna girman ni'imar ubangiji ana bukata bayi su gode ma ubangiji a bisa wannan ni'ima dubi yadda abubuwa suke ta taɓarɓarewa a ƙasar nan in ba don allah yana jin tausayinmu ba me kake tsammani a irin wannan lokaci wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata bayi su gode ma Allah idan sun gode da baki kuma su tashi su yi ibada bayan nan kuma su nisanci dukkan abin da Allah ya hana su dukkan abin da aka ce Allah ya hana musamman manya-manyan kaba'irorin nan to bayi su yi kokari su kauce ma wannan sai Allah ya kwararo mana albarkarsa daga sama shi yasa ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama walakin kazzabu fa akadhanahum bima kanu yaksibun da bayan Allah Allah ce da mutanen alƙarya za su yi imani imani na gaskiya su ji tsoron Allah da takawa to da Allah ya buɗe musu albarkoki da ke sama barakatun mina sama albarkar da ke sama menene albarkar sama shine Allah ya sako da ruwa wanda yake mai amfani ruwa wanda yake ba na azaba ba in ruwan ya sauka sai mutane su yi amfani da shi su sha su shayar da dabbobinsu su shayar da shukokinsu sannan kuma bayan haka sai ya taskance shi a ƙasa a kusa ana haƙawa idan bukata ta kama kuma sai a fito da shi domin allah ya sanya rayuwa ga baki ɗaya a cikin ruwan in babu ruwa ba za a iya rayuwa ba saboda haka da wannan ne muke ba da shawara ga dukkan waɗanda suke a kusa da ainihin manyan mutane waɗanda allah ya ba su haƙƙin jagorancin wannan ƙasa su ji tausan al'ummarmu al'umma tana bukata a ji tausanta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku da ke sama ku ji tausayin na ƙasa da ku wanda ke sama shine Allah sai ya ji tausan ku dobi halin da al'umma suka shiga a cikin wannan ƙasa hali na wayo Allah abinci ka duba yadda abinci ya zama ya zama kamar gol sannan kuma a daidai wannan lokacin babu aikin yi mutum yana so ya je ya yi amfani da karfin nashi ya nemi abinci amma kuma ba da abincin da zai ci da zai bashi kuzarin ya je ya yi aikin a daidai wannan lokacin kuma idan ka dubi tsarin shugabanci za ka iske su ba wannan ne gabansu ba harka siyasa su kawai suke a irin wannan lokacin kuma za ka iske cewa mutum zai ɗauki taki zai tafi gona da shi domin ya je ya amfani sai ka iske kuma jami'an tsaro suna bayan gari su kuma sun tara wannan takin sun kwaci wani wani irin tunani ne al'umma aka yake damun mutanen idan doka ta hana sai dawa shi kenan sai ya yi banin ɗinsa amma ga shi a kasuwa can da can da can da can daga ganin mutumin da zai barna ai training da ake ba mutane da su jami'an tsaron daga ido kawai ana fahimtar mutumin da yake kirmina wannan ya kamata mu ji tsoron irin wannan al'amari a daidai wannan lokacin kuma ba mu ce akwai da yawa daga cikin waɗanda suke shugabannin da jami'an tsaro mutanen kirki amma akwai da yawa waɗanda ba mutanen kirki ba za ga an kwace takin mutum zai je zuba a gona kuma za ga an sake dawo da shi kasuwa an ce mutane su fita su je su yi noma mutane sun yunkura da ɗan abin da suke da shi suna ƙoƙarin su je su nemi abin da za su rufa ma kansu asiri a daidai lokacin kuma ana takura musu sannan kuma ka duba rashin dabara a irin wannan lokacin namu da muke da shi lokaci mai wahala lokaci mai kunci wanda kowa ya riga ya san halin da ake ciki ko su shugabannin wallahi suna da masaniya halin da mutane suke ciki illa iyaka kawai abinda bahaushe ke ce ma dutsen da ke ruwa bai san ana rana ba amma duk mutumin da yake da dangin uwa da dangin uba wallahi ko shugaban ƙasa ne ana ba shi labarin halin da al'umma suke ciki a daidai wannan lokacin muke baiwa duk wanda ke kusa da mai girma gwamna gwamnan jihar mu wanda an sani mutum ne mai adalci da kuma tausayin al'umma kamar yadda a zahiri ayyukansa da abubuwansa da kafin ya hau mulkin ma duk mutane ke ba da shaida mai kyau a kansa amma kuskure ne a wannan lokacin a ce za a rage albashin mutane ba mu cika a rage albashin mutane ba saboda kamar yadda ɗan masani yake cewa ita mulkin najeriya kamar rigar siliki ne in ka ɗaga nan sai nan ya abu wasu wanda ke cikin mulkin shi ya san me yake gani to amma a duba yanayin da al'umma suke ciki da ya kamata a ce an ɗaga ƙafa zuwa yaushe zuwa wani lokacin da kakar za ta ɗanzo mutane su samu walwala a mutum ne ke rayuwa da naira dubu talatin da shida da shi da matarsa da 'ya'yansa sai ka zo ka cire naira dubu goma a ciki ko ka cire naira dubu goma sha biyu a ciki ka bar shi da naira dubu sha tara yau fa hatsi a cikin garinmu kuna gani ba naira kusan dubu ashirin ake sai da shi da wani abu naira dubu ashirin da biyar don allah ya al'umma za su yi da rayuwarsu amfanin gwamnati ina ne ta sauƙaƙa ma al'umma me zai hana idan ya zama dole ai akwai hanyoyi da yawa wanda za a bi gwamnati ta samu kuɗi yanzu ka ɗauki kawai ma'aikatan gwamnati waɗanda suna karɓar gwamnati a yobe kuma ba sa a cikin yobe wallahi idan ka ce za ka samu sama da dubu goma ba a magana tsakanin state da local government wasu mata ne wasu maza ne suna a cikin gwamnati suna ana biyan su amma ba su cikin yobe ba su ma iya yobe aiki sannan bayan ka dawo manya-manyan mutanenmu kowa akwai 'ya'yansa akwai matansa za ka iske an ɗauki mace aiki tana aiki tana zaune a abuja ko tana zaune a kano ko tana zaune a maiduguri wajen aikin ma ba ta zuwa to a duba irin waɗannan mana sai a dakatar da albashinsu za a samu rara a duba mutanen da suke ɗaukar 'ya'yansu wanda suke underage sai a dakatar da albashin waɗanda wannan a cikin kowane ministry in an yi bincike akwai irin waɗanda wannan shine ya fi alkhairi ko a duba waɗanda an ɗauke su ba bisa cancanta ba amma a wannan lokacin babu hikima kwata-kwata mai girma gwamna dukkan waɗannan mutanen da suke baka wannan shawarar wallahi tallahi ba masu kaunar ka bane ba yanzu farin jinin da kake da shi in kashi saba'in ne a jihar yobe yanzu ya dawo kashi talatin in ma an samu kashi talatin ba taimakonka ba ne suke ba taimakonka suke yi ba ba taimakonka suke yi ba wala allah suna baka bayani ne wanda yake ba daidai ba wala allah suna son ne kawai su ɓata tafiyar takatin yanzu kafin aje ko ina cikin shekara biyu da aka yi saboda haka muna ba da shawara zuwa ga dukkan wanda yake mutumin kirki kuma yake son gwamnan da arziki yake masa tunani-tunani mai kyau wanda siyasarsa a nan gaba za ta ci gaba ya same shi ya ba shi shawara ko kuma a ɗaukasa ɗin ma a kai masa wallahi waɗanda duk suka ba da shawarar a rage albashi a wannan lokacin wallahi ba masu ƙamnar gwamna ba ne ko ba masu ƙamnar ma jihar yobe ba ne ba fitina ce ba 'yar kankanuwa ba a ce mutum zai rayu da naira dubu sha tara kuma su waɗanda suke ba da shawarar nan su da 'ya'yansu duk suna ci suna ƙoshi akwai wanda tuwon ƙwai ake yi masa a gidansa yau in ka ɗauki magidanci da mace mai mace ɗaya da 'ya'ya guda uku ka ba shi naira dubu hamsin a wata ina za ta kai shi in ka duba aikin ma ba yi ake ba mai girma gwamna ka bar su kawai a gama tuwo a waɗanda kwata-kwata su fabijin ɗin ma ba a yi mutane ba su fita aiki to duk irin waɗannan ne za a matso duk wanda ba zai tsaya ya aiki ba shi kenan a sallame shi ko duk wanda aka gano cewa yana karɓa albashi amma ba nan yake ba a dakatar da albashinsa ina gada an bi wannan hanyar da shi ya fi alkhairi a hanyar da wannan aka ɗora wannan al'ummar a ciki abu na gaba mai girma gwamna ku sani cewa jihohinmu suna fama da rashin tsaro wanda dukkan masu rubutu da bincike da 'yan siyasa ne da waɗanda suke zakakure a jami'a waɗanda suke research da waɗanda suke ma turawa wanda suka zo daga wani wuri da ma waɗanda suke zaune hakanan wanda duke kallon abin da basira ya sani babbar fitinar da ta haifar mana da wannan matsalolin rashin tsaro a riya daga ciki akwai zaman banza to lokacin da ake kullo da irin waɗannan policies ɗin na waɗansu mutane waɗanda suke zaune a damaturu waɗanda duk in ka turo su wannan yankin zone c ɗin nan inda za ka ninka masu albashinsu so uku su ko ba ma za su yadda su zauna ba musamman a ce irin lokacin february march april da ake zafi suna zaune damaturu abinsu so rashin aikin yi dalili ne mai girman gaske da zai jefa mutane zuwa ga mai aikin da ake tsoro na ta'addanci Allah sauke domin ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai ya ci abinci hanya ce guda biyu kuma ta cin abinci ko dai a ci ta hanya halal ko kuma a ci ta hanya haram to ubangiji ya buɗe mana hanyoyi inda mutanen nan waɗanda suke tare da kai suna gaya maka gaskiya wallahi ubangiji ya buɗe mana albarka musamman a wannan ratsawa wannan kogin wanda daga nan muka samu sunan mu wallahi da suna baka shawara ta gaske albarka da ni'imar da allah ya saukar a wannan yankin tana da yawan gaske wallahi to amma da irin wannan gurguwar shawarar wallahi ina tabbatar maka mai girma gwamna za su ɓata siyasar ka gabaki da yanzu duka shekara biyu kai amma wannan policy ɗin da yanzu aka fito da shi ina tabbatar maka ya rage farin jininka ka samu mutanenka wanda ka yadda da su ka tambaye su a auna farin jininka a wata ɗaya da ya wuce da kuma yanzu wallahi za su baka labari cewa an faɗi maka gaskiya cewa farin jininka yana sauka kuma ba a san yadda gaba za ta haifar ba in dai waɗannan na kusa da kai suka ci gaba da gaya maka irin waɗannan maganganu rabu da dukkan wanda zai zo gabanka yana fadanci a gare ka wani abu yake nema a gare ka ba gaskiya yake gaya maka ba waɗannan mutanen tun daɗewa su so kashe wannan jihar to muna roƙon allah ta'ala ya sa ka gane kuma ka fahimta kafin lokaci ya ƙure muna roƙon allah ta'ala kuma ya ƙara saukar da albarka a cikin wannan jiha tamu da kuma ƙasanmu baki ɗaya muna roƙon allah ta'ala ya kawo mana da dukkan wani abin da muke tsoro da dukkan abin da zai zama barazana a gare mu ya Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ka kawo mana da shi sauran jama'a kuma a kullum malaman addini abin da suke gaya mana shine duk abu in ya dame ka kar ka ɗau doka a hannu ka koma zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka babu daɗi kam to amma babu wanda zai yaye maka abin da duk kake ciki na kunci sai Allah ɗaukar doka a hannu ko zagi ko ashar ko a yi zanga-zanga ko a yi rubuce-rubuce kamar yadda yanzu muke ta gani ana ta rubutu-rubutu a cikin social media duk wannan baya gyara abu sai dai ya lalata shi baya gyara abu zage-zagen ka ba abin da zai gyara illa iyaka ma watakila kai in cutar aka yi to kai kuma zagin da kake in ba za a kai ba a yi can jaras shi ya cuce ka kai ka zage shi kenan an tashi babu kai ba ka da wani sakamako saboda haka duk abin da ya dame mu mutuna da cewa mu muna da addini ko muna da tsari akwai a wajen Allah kofofi da yawa ne waɗanda suke a wajen Allah mabuwayi da ɗaukaka mu koma zuwa gare shi damina wanda muke ganin cewa ta zo da albarka muna roƙon Allah ta'ala ya saukan mana da albarka a cikin wannan damina ya Allah ka sanya wannan damina ta zanto mai albarka ya Allah ka sanya wannan damina ta zanto mai albarka Allah ka kiyaye mu da fari da ƙwari da kunci da ainihin matsaloli irin waɗanda amfani yake samu ya Allah ka kare mu a cikin wannan damina a cikin wannan ƙasa tamu da sauran garuruwan musulmi ga baki ɗaya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka amintar da mu Allah ka sa mana albarka Allah ka gafarta mana zunubanmu ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku sani cewa Allah ya umarce mu da mu yawaita salati zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman ranar juma'a Allah da kansa yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا فقراء إليك ولا تردنا خائفين بك لا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله